إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الجمعة دار أشرين دا بقوي قوة ذو الحجة hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 67 cikin jerin darsa daga karatun littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya wallafar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah Ubangiji ya gafarta masa. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan littafi na shi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin musulunci da fiqhun musulunci game da shugabanci. Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba muna ta bibiyan Ibn Taymiyyah inda yake mana bayanai waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato halaye waɗanda ake sa ran a same su game da shugabanni daga cikin abubuwan da ya ambata mana yake cewa ana so a samu shugaba ya kasance mutum ne mai haƙuri da juriya da iya gintse fushi da ahuwa ga mutane da kuma saba wa son zuciyarsa da kuma ainihin wato rashin wato gujewa zalunci ko mugunta da kuma haƙuri musamman a lokacin da aka shiga cikin wani kunci ko ta damuwa ko wani abu mai wahala yana ci gaba da yi mana wannan bayani ne lokaci ya ƙure mana a darasin da ya gabata don haka za mu tashi a inda yake cewa daga shafi na ɗari da saba'in da biyu a wannan nuska ta su bakar abu zairin allah ya gafarta mashi a inda yake cewa walaysa husnul niyyati lirra'iyati wal ihsanu ilayhim an yaf'ala ma yahwunahu wa yatruka ma yakrahunahu yana magana akan cewa ya kamata shugaba ya dinga yi a hankali wajen gudanar da dokokinsa da nafaza qararat dinsa wajen execution na decisions musamman yin zama waɗannan decisions din a wajen executing dinsu akwai mutanen da shiga cikin kunci ko damuwa sai ce amma fa a sani da cewa kyakkyawan niyya da aka ce ana so shugaba ya zama yana da niyya mai kyau ta janubin talakawansa kuma yana kyautata musu yana yin abubuwan da za su gani a matsayin kyautatawa wannan baya nufin an ya fa'ala ma ya hawaunahu shugaba ya dinga aikata duk abin da mabiya suke so ya zama duk abin da aka ce ana so kawai shi zai aikata ya zama ɗan dimokuraɗiyya mai mutane suke so to abin da zai musu kenan ko da abin a hakikanin al'amari ba zai musu amfani ba wa ya turuka ma ya karahunahu kuma ya dinga ƙin yin abin da ba sa so akwai mutane suna shugabanci da kawai suna kallon mai mutane suke so wani ko da limamin masallaci ne mutane sa so a haɗa sallah to kawai zai haɗa musu ko da cewa wannan haɗa sallah sabon Allah ne a lokacin mutane sa san gajeruwar sallah to zai musu gajeruwa duk abin da ake so ya bada fatawa da shi ko ya aikata shi zai to wannan bai daga cikin shugaba na gari sannan kuma abin da ba sa so kawai zai bari ko da abin mai kyau ne wannan ma bai cikin nagarta ga shugaba yace faqad qala Allah ta'ala domin Allah yana cewa walaw ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin da gaskiya al-haqq ko dai a ce ita kanta gaskiya din ko kuma al-haqqu shi Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma sun fasara da alhaƙu alƙur'an a duk ana fasara shi haka wasu kuma suka ce akwai akwai harafi wala witta ba a sahibul haƙi a hawa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da gaskiya da ya bi son zuciyarsu ko kuma da Allah zai bi son zuciyar mutane ko da alƙur'ani zai zama dokokinsa kawai suna bibiyan son zuciyar mutane ne la fasadatis samawati wal ard da sammai da ƙasa sun lalace wa man fihinna da waɗanda ke cikin su da a ce alqur'ani kawai zai sauka ne da abinda ra'ayin mutane ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hadisi ya bada ra'ayin mutane malami mai fatawa ya biya wa ra'ayin mutane to da an samu barna da yawa a bayan ƙasa da duniya ta lalace ga baki daya wannan dalili ne akan cewa hukunce hukuncen da za a aiki da su ba wai sai sun dace da abin da mutane suke so ba su dace da abin da zai wa mutane amfani yadda ka san karamin yaro da kake tare da shi a gida a cikin 'ya'yanka ko makamantansu abu da dama yara ƙanana za su so a yi musu amma kai mahaifi ko ke mahaifiya ko malamin makaranta mai tarbiyya ya san wannan abin ba zai musu amfani ba a nan gaba ko da a yanzu zai musu amfani na jin daɗin rayuwarsu jin daɗin bukatarsu da haka za ka hana suka ce ba za a yi ba su yi kuka su ji damuwa watakila ma su daina ma kula ka ko sun ganka su ɓata rai amma dai kai kasan cewa tun da kana tarbiyyar su ne don mustaqbal don future ɗin rayuwarsu ba za ka biya wa abin da suke so ba to haka ake shugaba ya kasance ya ce wa innamal ihsanu wa kuma Allah ya ce wa qala ta'ala lis sahaba sannan Allah ya ce wa sahabbai wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum kusan cewa tsakankaninku akwai manzo sallallahu alaihi wasallama law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai biye muku akan wato abubuwa da dama daga cikin al'amari la'anittum da kun shiga cikin al'anat da kun shiga cikin halaka wa innamal ihsanu ilaihim fi ma yanfa'uhum fi dini wa dunya abinda yake kyautatawa ga na ƙasa da kai ya kai shugaba a kowane mataki ne shine ka aikata abin da zai amfane su a duniya da kuma abin da zai amfane su a addinance walau karihahu man karihahu ko da wasu daga cikinsu ba sa san abin lakin yanbaghi lahu an yurfiqa bihim an yarfaqa bihim fi ma yakrahuna to amma abin da ka san ba sa so kuma ka san yana da amfani idan ka zo aikatawa ko ka zo hana aikata shi to sai kai musu da taushin hali kar ka yi da galatsi ko da rashin imani ko da nuna cewa you don't care baka damu ba ko me ma ya faru fa fi sahihi yana cikin sayo muslim a a annabi sallallahu alaihi wasallama hadisan aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala yake cewa ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu وما كان العنف في شيء إلا شانه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa babu wani abu da za a sanya bi a hankali a cikin sa face wannan bi a hankalin ya sanya wa abun kulliya sai abun yayi nagarta sai yayi aminci sai ya burge kowa sannan kuma babu abin da za a sanya al'umf violence a sanya rashin daraja a cikin shi rashin bi a hankali tashin tashina rashin sanin mutuncin kai sai ya zama wannan abun illa shanahu sai wannan rashin mutuncin ya bata komai karatu ne kasuwanci ne hulɗar zamantakewa ko menene za a yi to a bi shi a hankali nasiha za a yi a bi ta a hankali horo za a yi madalibai a bi su a hankali duk abin da za a yi mutane a bi su cikin natsuwa za su fahimta kuma za su gamsu da shi bi a hankali yana sanya kome za abu ko da asalin abin na rashin kirki ne zai zo da kirki a cikinsa waƙala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin muslim har ila yau daga aisha inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa allah mai bin abu sannu ne kuma yana son abu abu a sannu wa yuti ala rifqi ma la yuti ala al-unf allah yana bayarwa abinda aka ba a hankali zai bayar da abin da ba ba hankali ba duk abin da kake neman ka ba hankali sai ka same shi a wurin Allah Allah zai yassare maka hanyar samun sa idan ko kai kai garaje to sai ka rasa wannan abun gaba ki daya ba za ka same shi ba wannan ma hadisin yana cikin sayo muslim daga Aisha Allah ubangiji ya kara mace ta wa kana Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yaqulu sayyidina Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara masa yarda yakan ce wallahi inni uridu an ukhrija min al-mur'a akhruja min al-murrati min al-haqqi lahum al-murrata min al-haqqi fa akhafu an yanfiru anha yace wallahi nakan so na fidda haƙƙi daga gurin al'ummata da daci amma sai na ji tsoron kar su guje ma wannan gaskiya fa asbira hatta taji al-hulwa min ad-dunya sai na jira har lokacin da aka samu dadi fa ukhrijaha ma'aha sai na fitar da wancan wato mai ɗacin tare da daɗin fa'iza na faru lihadihi sakanu lihadihi in suka ji ɗacin wannan sai su ji daɗin wannan ma'ana misali a ce lokacin ba da haraji ya yi ko lokacin biyan wasu bills ya yi amma ba biya albashi ba to sai a ce a jinkirta wa mutane ya sai sa sha albashinsu domin da lokacin da an ce su biya za su kama masifa amma an suka ji da akwai wani abu aljihunsu da za su fi fahimtar wancan umarnin ina fata mun gane wannan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a dabi'arsa yakan bi abubuwa a hankali akwai misalai da dama da za a bugawa dauki hadisin laula an ashukka ala ummati ba dan kan na tsanantawa al'umma ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na umarce su da yin asuwaki tare da kowace sallah haka nan dauki hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin bukhari da muslim yace wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa nayi nufin in sa a tada sallah a tsaye da ita in bi gidajen waɗanda ba sa zuwa jam'i dinda kokona su sai annabi bai haka ba tare cewa laifin su ya kai a kona gidajen amma me ya kalla akwai bukatar tausaya man na ƙasa da su ba su kadai ne a cikin gidajen ba akwai ƴaƴansu akwai matansu akwai makwabtansu akwai watakila abokan zaman haya da su a cikin gidajen haka ce aje a kona saboda wani bai zuwa sallar jami'i zai shafi duka waɗannan da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura da haƙƙinsa na tsayi da sallah saboda haƙƙin wasu bayi to haka inda za a ce misali an samu wasu mutane ko wasu al'umma sun wani laifi za a iya a kyale su ka hukunta saboda ya zama garin hukunta su wannan hukuncin zai shafi wanda ba su je ba su gani ba sai a kyale su har sai an samu yadda za a yi su mutane ne alal misali an ta yin gidaje babu ka'ida in ka ɗauki misali doka ta land a najeriya galibin mutane ba sa bin dokar da ake tanada don gine-gine da mallakan filaye mafi yawan mutane fiye da kashi 90 ba sa bi za ka iya cewa hatta watakila 'yan boko da lauyoyi da masu masana'antu kai hadda ba su kansu hukumomin gwamnati ba sa bin dokokin wajen mallakan filaye da zanen gidaje da biyan ƙa'idoji na haraji ko biyan duk kudaden wasu takaddu da wasu haƙoƙi na gwamnati na shekara-shekara ko lokaci-lokaci duk ba a bi ba wanda yake bin waɗannan dokokin a Najeriya da haka aka ce aka zo za a zo abu wannan dokar kusan kowa sai ya auka to aka ce ga wasu mutane sun yi gine-gine ba bisa doka ba sun lalata tsarin taswirar gidaje na wannan gari ko wannan anguwa ko kasuwa ko wani estate ko wani mujamma sakani aka ce za a yi wannan gyare-gyaren dole sai an sai an sai mutane da dama sun shiga cikin sun shiga cikin wato garin wanda basu je basu gani ba ko kuma koda sun ji sun gani amma sun biya cin hanci ne ga wasu jami'an gwamnati a wasu gwamnatoci aka basu ga wani abubuwa wanda ita ce hakika to ya za a yi da su gwamnati tana son wurinta tana son ta gyara ana so a yi wani mai sunan shi renewal ko renovation ko wane ne to dole sai an bi mutane a hankali jama'a sai a nemi ya za a yi a biya mutane haƙoƙinsu cikin nasiha ko a canza musu da wasu wurare ko wasu gidaje don su zama wato sun samu sauki amma irin wannan a ce duk aje a rushe ga baki daya tsakani da Allah akwai rashin tausayi a ciki ko mutane da dama suna aukawa cikin waɗannan balawoyi wannan fa tare da cewa fa mutanen fa masu laifi ne jama'a da gaske sun yi hukuma laifi gine-ginen da ake da dama ba abun doka amma ya kamata gwamnati dinga tausayawa ta zo rusawa ma'ana ta bi abin a hankali a fahimtar da mutane su gane eh lalle ba hakkin su bane wannan kuma tunda dai ai su al'umma su ne subjects na gwamnati in babu su gwamnati za ta mulka kuma ga filaye nan bila adadin me zai hana gwamnati ta yi tausayi ta ce to shikenan a je wuri kaza duk a yanka filaye a ba kowa akalla fulota daya ya san dai yana da wani abu da zai je ya gina ko a samu wasu gidaje gwamnati da kuɗi da yawa ta gina gidaje ƙanana ta ce to kowa da yake anguwa kaza ko yake da matsala iri kaza shi ma yaje can ya zauna ko da haya ne ko aro kafin ya samu nashi amma a sharra da dubban mutane a ce kawai su tashi ba san da su je ba gaskiya wannan rashin imani ne jama'a wannan babu tausayi a cikin shi ya kamata gwamnatoci masu irin wannan su san cewa abinda suke yi sunan shi rashin tausayi ko da suna da gaskiya a kai sunan shi rashin tausayi kuma mutane suna yin Allah isa kuma Allah yana da yana da hanyoyin da yake rawa mutane sai Allah isa idan akwai haƙƙin su a cikin Allah ba zai kyale ba idan ko babu haƙƙin su ko mutane san tunda babu haƙƙin su su yi haƙuri da abin da Allah ya jarabce su da shi su daina Allah isa saboda mutane su suka su suka ja waɗannan abubuwan da dama suke faruwa saboda a baya idan aka zo kawai za a biya hukumomin da suke wato wakilan hukumomin su za a biya wasu yan kuɗaɗe kawai sai su bari a ji a cigaba da abin da aka gara ma to ya kamata ko yanzu kake gina gida kasancewa nan da shekara talatin ana iya samun haka ba sai a jihar Kaduna ko Kano ko Sokoto ba dinda kake ka san wannan ana iya a zo ai wani gwamna ko wani commissioner ayyuka ko commissioner ko ministan abin da mai yake ce mishi land ko wane ne yazo yana da irin wannan rashin tausayin da rashin daga kafa sai ya rusa maka gida zaka in zaka gina gida kai kokari ka bi dokar da ake bi in zaka gina asibiti ko makaranta ko za ka gina wani wurin wata sana'a yi kokari ka bi dukkanin dokokin da aka tanada ka san ka cika su in ba ka baka yi hakuri shi fi maka zaman lafiya saboda in kana gani yanzu a wata jiha ake kai kana wata jiha in ba ruwan mu yana iya zuwa jihohin ku to haka idan aka ɗauki mutane da ayyuka wasu da takardu na aro wasu na jabu wasu wanda ba su kai matakin da ya kamata a basu wasu an musu a ringizo a level duk wannan ma mutane su suka ja waɗannan fitintunin suka yi yawa an zo an samu yanayi wanda watakila za ka samu ƙaramar hukuma tana da ma'aikata dubbai ma'aikatan nan an yi overstaffing ana kashe kuɗi ba yadda ya kamata ba dole wani gwamna ya kyale wani ba zai kyale ba da haka mutane masu zuwa suna sayan appointment su san wannan in wani gwamna ya zo yana koran ko ku ce ya zalunci kuka fara yin zalunci jama'a sun mun gaya wa kanmu gaskiya mu muka fara yin wannan zaluncin har za a zo wani gwamna ko wani minista ya ce to ma'aikata kaza a je duk a kori mutane to haka tashi kora kuma duk wanda ke da wata matsala fa zai iya fadawa ciki an taba baka kwairi dama shekarunka sun wuce kaza dama takardarka an daina yayin irin ta dama ka taba yin wata almundahana akwai a cikin fayil ɗinka dole ka fada dole kuma akwai victims na circumstances wata ku fitnatan la tusibanna zai zalamu minkum khassa to idan abin ya faru daga haka sai ka yi hakuri ka dogara ga Allah cewa dama haka Allah ya rubuta amma abinda muke cewa ku da kuke rike da mukamai ko kuma ran da ka rike mukami in ka tashi irin wannan ka kokari ka tausayawa mutane in ya tabbata sai an kori mutane to biya sakokin su na barin aiki ya zama sun fita da haƙƙin su ba su bi gwamnati bashi in ya tabbata cewa sai an rusa gidajen su to biya su haƙoƙin filayen su abinda doka ta tanada in ba su da haƙƙi to a ga musu ba su da haƙƙi amma gwamnati musu ihsani domin su mutane su ne al'ummar da gwamnati take mulka in babu su ba ta mulkin kowa ba ta mulkin kanta to shi ne abin da yake faɗa a nan cewa ya zama akwai tausayi a ciki amma ba wai a ce to shikenan tunda mutane ba su san a rushe a ba su cigaba da zama a haka to kaga wannan shine an bi ra'ayin mutane ke ai wata gwamnati a baya da ta ce za ta yi abu da zara an ce a ba a yi da bai to shikenan mun kyale ku sai zama abun kuma bala'i ne kamar yanzu kai likita ne a asibiti ka ce mara lafiya ga maganin da ya kamata ya ce a ba na so cutu shi kenan je kada ciwonka ka ga baka yi aikinka na likita ba abinda ka rantse za ka yi baka yi ba cetar rayuka da bayar da magani da ba marasa lafiya shawara da aka sa ka rantse da ka zama likita baka cika shi ba da haka ko mara lafiya yana so ko baya so idan wannan maganin shi ya cancanta haka zai haƙura a bashi magani wani mara lafiyan bai so a mishi sajiri dole a yi masa wani bai so a mushi wani gwaje-gwaje dole haka zai haƙura a yi mushi to shugabanni su gane wannan malin ya ci gaba da cewa wa haka za ka nan nabi sallallahu alaihi wasallam idan atahu talibu hajatin lam yurd lam yurd annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda wani mai wata bukata ya zo mishi baya korarsa wa kana muhtajan gashi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya da bukata din illa biha aw bi maisurin min alqawli shi ma annabin bayi da shi ba amma idan ka zo neman bukata a wurinsa ba zai kore ka ba ko ya hantare ka ya ce ni ma ina fama da nawa bala'in ta Allah malam ku rabu da ni to baya yin haka sallallahu alaihi wasallama sai ya biya maka bukatarka ko kuma in bai da bukatar da zai biya maka ya biya ka da zance mai dadi zai fada maka magana mai dadi wa qulu lin nasi husna wasalahu marratan ba'du aqaribihi an yuwalli an yuliyahu alasadukati wa yarzuqahu minha wani dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Rabi'a ibn al-Harith ya taɓa roƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan cewa annabi ya bashi mukami kuma ya bashi dukiya daga cikin dukiyar zakka sai annabi ya ce mishi inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin li muhammadin wala li ali muhammadin lalle sadaka ba ta halasta ga ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ba ta halasta ga dangi na al-imam muslim fitar da hadisi game da haka akan shi wannan sahabi wato rabi'a ibn al-harith da kuma abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu faminhum famana'ahum iyaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su bai ba su ba wa awwadahum min al-fai'i amma ya ba su daga cikin abin da yake yana da yancin ya ba su shine dukiyar ganima wacce ba a yaki ba wanda kuma Allah ya bashi yadda ya gara ma da ita wata hakama ilaihi aliyun wa zaidun wa ja'far radiyallahu anhum fi ibnati hamza bayan mutuwa hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu wanda shahidi ne a yakin ainihin wato uhudu akwai yarsa mai suna umama sai waɗannan mutanen guda uku suka kawo wato ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana so a ce shi za a baiwa rukunta da Aliyu dan Abu Talib da Zaidu dan Haritha da Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhum ajma'in kowannen su yana ganin cewa shi yafi kusanci da Hamza da haka shi ya kamata ya rike diyar Hamza waɗannan suna ganin su ƴan uwansa ne na jini shi kuma Zaidu yace ni kuma wannan yarinya ina rike da ina auren kanwan mahaifiyarta wa tahti khalatuha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin su babu wani cancanta a baiwa iyar falam yaqdi biha li wahidin minhum bai bai wa kowa ita a ciki ba walakin qaba biha li khalatiha sai ce yar uwar mahaifiyarta ita za a baiwa rukunta saboda al khalatu bi manzilati al ummi yar uwar mahaifiya matsayinta ɗaya da uwa wajen darajarta da mutunta wata da yi mata biyayya da kuma haƙƙin da take da shi na rike yayan idan uwar ba ta ba da haka sai dukkaninsu ba su ji daɗi ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kaga bai biye wa sarran su ba da ya ga dama sai ce to barin ba aliyu siriki na ne ko barin ba ja'far cousin ina ne ko barin ba zaidu ai ina kaunar sa da annabi bai musu wannan ba sai bai wa wadda bata yi claiming ba amma ita fi cancanta sai ya ce to da ya ga ransu bai so ba sai ya gaya musu magana mai daɗi kuma innahu tayyaba qalba kulli wahidin minhum bi kalimatin hasana sai ya faɗi magana mai daɗi don ya sanyaya ma waɗannan bayan Allah rayuwarsu faƙala li ali sai ce wa sayyidina ali anta minni wa ana minka aini da kai muna tare kai nawa ne ni naka ne wa qala li ja'far yace wa ja'far ashbata khalqi wa khuluqi kai kuma kai kama da irin halittata irin kamata kuma kana da irin dabi'una wa qala li zaid yace ma zaidu anta akhuna wa maulana sai kuma dan uwanmu ne kuma bararren bawo haka kowa sai ya ji dadin kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake irin wannan dabi'a ta shi wannan hadisi na cikin bukhari da muslim fa haka za yanbaghi li wali al-amri fi qasmihi wa hukmihi haka ya dace ga shugaba wajen raban arzikin ƙasa da wajen hukunce hukuncen shi idan aka raba wani yana ganin ya kamata ya samu bai samu ba to ga mishi magana mai dadi ko mutanen wani yanki ko mutanen wani gari an yi ayyuka wuri kaza wuri kaza ba su samu ba an yi an ba wa mutane kaza allocation su wani ba su samu ba an ba wa mutane kaza poverty alleviation waɗannan su ko ba samu ta sai ga musu magana mai daɗi wanda za ta sauka musu fitar da suke ciki haka wajen hukunce hukunce fa innan nasa da'iman yas'aluna waliyal amri ma la yasluhu badluhu min alwilayati wal amwali wal manafi'i wal juri waljauri washafa'ati fil hududi wa ghairi zalika malam yace domin dabi'ar mutane ita ce ko da yaushe za su dinga demanding za su dinga nema a gun shugaba ya ba su abin da ba su cancanta ba jama'a mu ji wannan magana muhimmiya ce duk wanda aka dan shugabanci sai ya samu wannan matsala ko mun karancin shugabancin mutane za su dinga nema abin da ba su cancanta ka ba su ba minal wilayat na mukamai wal amwal da dukiyoyi wal manafi da ababen da za su amfane su wal jawi da ma zalunci was shafa'ati fil hududi da neman ceto neman beli wa gairi zalika da makamantan wadan haka baka kansila ko chairman ko director ko hakimi ko limami ko principal ballantana kuma uwa uba ce an maka minister an maka dj a wata babban ma'aikata ko ka ci gwamna ko kaza ko kaza to an dinga kawo maka bukatu kenan wanda suke ba su cancanta ba tukunna kowa zai ce namu ya samu ashe tun da anan haka kenan zaman sibin timiya namu ya samu bari mu leƙa a kawo maka takardu cewa a ba suwa na aiki ai wani ma da ya hau shi ma da ya ba 'yan garinsu ai haka ake yi ga 'yan kwangilanmu su za a ba aiki dama wane wanan mu ya yi laifi kaza ka je ka ce a sake shi a je a gawa kwamishina a sake shi a gaya wa ciyaman ya taimaka a yi mana kaza da aka ƙi mana dama tun da muna neman kaza ba mu samu ba a yi mana a zo a ce a kawo kuɗi za a yi kaza duk waɗannan abubuwan mutane suna yin su gare honorable nan ku tambaye shi ku ji labarai da wannan eh da Allah zai baka nisi eh wallahi na mu ka gani ko idan kun baka yawan shi to wallahi salaha abuwa ba shi ne akwai wani farfesa mu dai samai wannan matsala yanzu ya ritaya ya kasa komawa garin su saboda wai bai kawo kowa abu ba da aka mutanen garin suna nan suna ta tsine mai albarka ya za a yi ran farfesa abu ya kawo kowa ba shi kuma ya ce ni kuma ordinary professor ne ba ni daga cikin masu rike da mukamai mafi girman mukamin da farfesa zai rike shine ya tsodi ko din kuma duk wahala ne babu wani dadi a cikin sa da haka mutane jama'a mu daina zuwa gunshuwa gabani da waɗannan bukatun mu muke ja suke zama barayi da muke zargin su an nada mutum mukani ko an bashi acting gwamna ko acting chairman ko acting wane ne mun zo mun cika kofar gidansa kansila kam dama da chairman yanzu me suke ma samun su ba dole yana bukatar ya ba mu abinci wannan abinci ya fi karfin albashinsa ya fi karfin duk ababen da yake samu yana so mu zuwa lafiya da shi dole a kawo takardu a ce ya samu appointment dole ya san yadda zai yi ya shiga ya fita ya samu appointment din nan ya zo ya nuna ya ce ya bayar wani an mai rasuwa ya ki sayan likafin ya ce sai dai ciyaman ya siya in ciyaman bai siya ba a ce bai da imani wani dai auren da ya ya ki sayan gado ya ce sai dai sai dai commissioner da haka sai ka ga sun guje mu su daina shiga cikin al'umma su kuma su tare a Abuja ko Kaduna ko Ilori ko ina ne in za su shigo shigo da motoci masu bakaken gilasai da 'yan sanda masu barazana su hana kowa ganin su sa da 'yancin siyasa su ma mutane ne jama'a wasu har su guje ma har iyalansu ana cewa an ba mutum mukamin iyalan shi masu shiga magana da matan shi da surukan shi da wanda ya mishi wakilcin aure duka su ma a ta kawo musu takardu a ce wai su taimaka su mishi magana ya bada kaza ya bada kaza jama'a ya muka zama waɗansu irin mutane wallahi ban san ina ba da yawan labaran amma suna da munasaba akwai mutumin da aka bashi darakta a wata ma'aikata shi yake gama wannan magana ni da shi da baka ba wai labari ne na nesa ya ce wata ɗaya ya ji ya yi makamin ya fita a ran shiga baki ɗaya domin a wata ɗaya nan da ya kirga applications da aka kawo mai sun fi guda dubu goma saboda wuri ne da ake ganin wuri ne mai mai armashi a wata ɗaya ba kuma ya ce in ma akwai da ya duba sai ga gaba ɗaya ma wato workforce na ma'aikatan mutum dubu shida ne ma'ana ko da ce babu ma'aikaci ko ƙwaya ɗaya za a ɗauki ma'aikata wannan sun yawa sannan kuma vakansin da yake vacant ake buƙatar ma'aikata bai kai guda ashirin ba ya ce ya rasa yadda zai shi bai ma fahimci ma ma'aikata ya take ba saboda akwai technocrats da suka daɗe bureaucrats da suka dade a wajen suna jira yazo din ba yana ganin wai shi university don bane yazo su gani yadda zai yadda zai zai hana ciwa-ciwa a wajen an turo shi ana ganin ya iya muzurai yana da istiqama ya rasa yadda zai wallahi karshe resignin yayi bai wata shida wurin yace wallahi ba zai iya ba yayi resign shi dama mun ga maka su wanda suke wurin sun hana ruwa gudu gaba kida to duk haka ake fama kasan nan ai ta zagin ka a dangi ana tsine ma albarka ana misali da waɗanda suka yi irin wannan abin mummuna wanda ya zama shine mai kyau ce ai wani da ya dau ya samu mukami yayi kaza yayi kaza yayi kaza har a dinga celebrating din su ce ai wani da ya zama gwamna ya gyara ƙauyen su ya gyara garin su ya dauke komai ya kai garin su da asibiti da makaranta da me sunan tabariki yan sanda duka kai ƙauyen su haka ake in in ka rike wata wata hukuma sai zama babu wanda zai kai mutanen garin ku ya a wannan hukuma 'yan sanda ne ko immigration ne ko menene kuma di ya saba wa doka wannan abin jama'a ya saba wa doka abin da mutane suke amma ni ina cewa laifinmu ne mu al'umma idan wani mu ya samu mukami ya kamata mai tunanin me zai wanda zai amfani al'umma ba ya amfani ɗaiɗayan mu ba ba a hana ya bada ayyuka ba idan akwai vacancy ba a hana kuma misali ya dana shi a jika ba amma dai a ce wai a wayi gari hakan ya zama shine kadai hanyar da za mu gane wai ya mana amfani ta yadda wato ko da zai zalunci sauran al'umma mu dai kawai ya mana mu kawo mishi bukatu na kudade na mukamai na duk wani abu da zai amfane mu da bukatu ma na azalunci wani yanzu wani ya da aboki soja ko dan sanda shikenan sai ya dinga sa ana ci mutuncin mutane ko gyaran waya ya kawo maka idan baka kan kari ba kawai sai kira mutun shi su zo da su kwashe ka sai ka bari ki tudu kanka kaga wannan shine zaluncin yan sanda da soja da mofo wai inda kana dan waya ciki shikenan sai ka dinga zalunci ya kamata su ma su tsoron Allah su daina wannan abu kawai abokin sai buga musu waya ai ga wani nan a wuri kaza ya mushi kaza suna zuwa za su fara za su fara dukan kaza amma su ba sa bin dokoki nasu suke bi dokokin ba sa bin civil civil a dokoki to wannan duka jama'a ba daidai bane shine yake ce mana saboda mutane a al'adar su suna kawo wa shugabanni bukatu waɗanda ba masu kyau ba yace fa yu'awiduhum min jatin ukhra in amkana to karka musu wannan bukatun kai shugaba amma ka ba su abin da zaka iya aw yarudduhum bi maisurin min alqawl ko ka tunkuɗe su amma da magana mai kyau malam yahtajja ila al-ighlal matakar baka bukaci sai ka tsananta magana ba in ba bukata ta kama ta dole ba to karka karka musu mummunan magana ka nuna musu magana mai dadi wani kai nake ganin ka mai hankali ko za ku dinga min addu'a na samu na gama lafiya ko za ku dinga kawo min bukatun da su sani satan kudin al'umma habawa ne wannan bai kamata ba ka ga musu magana da ta sa jikinsu ya sanyi sai ka dauki abin da kake da shi wanda zaka iya ka basu karkari dai su su zage ka duk wanda yake wannan zaka ji ana zagin shi a cikin mutane a cewa bai da kirki ai bai wakiltar al'umma shi kaza kaza kaza kaza kaza saboda gaba ɗaya ma'aunai sun karkace a rayuwar mu abin da yake daidai shi ake ganin shi kuskure abin da yake kuskure shi ake ganin daidai haka muke rayuwa shi sa duk maganar da ma zaka faɗa irin wannan sai aga kai ma wani dan baka samu bane ko kuma kai kai ma mara mutunci ne yanzu abin da za a fasara wani magana da nake kenan har da mutanen da suke ji anan abin da suke gani kenan ya za ya faɗi wannan magana kuma ita ce gaskiya wallahi in kana hulɗa da manyan nan su ma a cikin damuwa suke saboda ai mutane ne kamar mu ba su fa human beings bane mutane ne kamar mu da jiri da tsoka da kashi da zuciya a cikin su amma ai ta yin abubuwa wanda suke ba daidai ba kuma ana so sai sun zama daidai yaushe za su zama daidai ba su zama daidai ba malam yace qala wa qad qala ta'ala saboda Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar kagare shi as-sa'il wannan ikhtiyari ne mai kyau da qur'ani yayi da yace wa ammal miskina ko wa ammal mustafti ko wa amma fulan as-sa'il la daukan duk ma'anan mai neman ha okay fa inna radda as-sa'ili yu'limuhu ko domin tunkuɗa mai bukata yana mai ciwo dan mutun yayi bara ko ya roki wani abu kace ba za a yi ba to zai ji damuwa khususan man yuhtaju ila ta'lifi musamman idan wannan da aka tunkure ana buƙatar zuwa ga azuna lafiya da shi wa kad qala ta'ala kuma gashi Allah yace wa amma sa'ila fala tanhar lalle shi mai tambaya karka mishi karka hantare shi wato wanda yake mai buƙata ko mai neman fatawa ko mai tambaya addini ko mai neman sanin koda kwatance ne shi sa Allah ya amfani da as-sa'il dan duk waɗannan suna shiga duk mai neman wata buƙata ta ilimi ko ta tambaya ko ta bukatar rayuwa ko ta abinci ko ta kuɗi ko ta lafiya ya hada da as-sa'il Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar karka ainihin kwarzabe shi al-imam ibnu al-arabi rahmatullahi alaihi yake cewa wanda ke tambaya game da addini yace wajibi ne shi a bashi fa jawabuhu wajibun alal alimi bihi wanda duk ya san abin da zai gaya mishi to farilla ne akan shi ya amsa mishi amma sauran ba dole su zama farilla ba hakanan Allah ya ce a a wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdira ka baiwa makusanci haƙin sa da matalauci da dan tafarki amma kada kai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin lallai su masu almubazzaranci to ɗan uwan shedan ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shedan ya kasance bijirare ne ga Allah wa imma tu'ridanna anhum idan ka buƙaci zuwa ga kauda kai ba za ka biya musu bukatun su ba ibtigha'a rahmatin min rabbika don neman wata rahama a gun ubangijinka tarjuha wacce kake sa ran Allah ya maka wannan rahama wato kana sa ran Allah ya kawo wata falala su samu nan gaba fa qulhum qawlan maysura aka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ga musu magana mai dadi ai qawlan layyinan latifan wa sahlan wannan aya ta sauka ne kamar yadda malamai suka ambata game da wasu mutane waɗanda sukan zo su tambayi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu in ya basu kuma sai su je suna barnatawa wata wanda suka zo sai annabi ya ce musu ba za a bayar ba saboda barna kuke ba na ga musu magana mara dadi shine Allah ya ce mishi a kare sake yin haka idan ma har ka bukatu zuwa gaba za ka iya basu ba to ga musu magana mai dadi to wannan hukunci ne am ga kowa jama'a musan wannan in almajiri ne ya bara ko ya tare ka kaje shan mai ko kaje ATM halama babu service ko kaje nemo wata wata bukatar ka baka samu ba kana fitowa almajiri ya tare ka an zaka ce kai ka ce da Allah malam rabu da ni da Allah da Allah wannan makafin sun takura mutane ni ma ban samu ba kai tsaki to ba kyau wannan sai ga mishi magana mai dadi ya hakuri baba ya hakuri dan malam yanda iyayenmu suke yi da ta an yi bara a gida sai a ba almajiri hakuri hatta mai tallace ya hakuri ba mas ba za mu saya ba amma mu yanzu sai mu ta hantara kowa saboda kowa zuciyar shi a cikin makogoran shi take jama'a saboda bala'i na yunwa da talauci kai kokari ka dinga tausa zuciyarka kana istighfari kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan duk waɗannan ka'idojin Qur'ani ya faɗe su kuma ba ma yake su saboda ka je shan mai halaka kai ma na 500 kawai zaka sha zaka dan zuba ka samu kai zirga zirgarka kaga almajiri sun kewaye ka kamar kudaje sai ka ji haushin su so dama kai ma ka fito cikin gidanka da bala'i an kawo bukatu baka da su ko sun kara maka wasu bukatu sai ka ji baka san zaka buga musu tsawa ba to ba kyau haka jama'a ba kyau ku ka zo na ofishin ka kana fama da larurar ka ta office mutane su zo wannan yace a taimaka mai da kaza wannan yace kaza wannan yazo takardar haihuwa an haihu ba yaron babu jini za a yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to duka faqullahum qawlan maisura ka faɗa musu magana mai sauki ina fata muna gano nan jama'a malin ya ci gaba da cewa wa idza hakama ala shaksin fa innahu qad yata'azza fa idza tayyaba nafsuhu bima yasluhu min alqawli wal amal hakanan idan ka aikata wani hukunci kai ma wani hukunci hukuncin da hala mutumin zai cutu fa innahu qad yata'azza zai iya cutuwa an kawo mutum yayi laifi akan hanya castelia ko sai sai ya biya kuɗi road safety sai ya biya kuɗi yan sanda kaza yayi yayi laifi a jarabawa an ce a hukunta shi yayi kaza an ce a mai hukunci iri kaza an ba wa na kwairi an ba wa na suspension an sallama wa daga aiki duk waɗannan ƙarya ta'azza zai cutu an kawo notice ku tashi a waɗannan shagunan duka za a rushe ƙarya ta'azza yace kana min tamami siyasa sai ka faɗa musu magana mai daɗi kana min tamami siyasa yana daga cikin kyakkyawan shugabanci wa huwa nadhiru ma yutihu tabib lil maridi min at-tibi alladhi yusawwigu addawa alkare wannan yayi kama da abin da likita ke bayarwa na abu mai dadi a baka wanda zai sa a samu halin shan magani mai daci yanzu magani ne ya daci sai a yi mishi coating ko sai a lullube shi da wani abu wanda yake zai bada dama a haɗi idan yaro ne za a mishi allura ko za a bashi magani likita ya dinga mishi wasa yana mishi magana mai dadi dan abin ya zo mai da sauki in an mishi alluran yana kuka a ce ya hakuri a rungume shi ya hakuri to haka kai ma shugaba in ya kama dole sai kayo mutane irin wannan to haka kuta musu wasiƙa mai daci ka musu magana mai taushi jama'a ku yi hakuri kun san muna kokarin ne mu gyara burane mu daidaita al'amuran garin nan an yi kurakurai a baya don haka ku yi hakuri wuri kaza da wuri kaza mun tirsa su zuwa ga zamu rushe shi da fatan za ku fahimce mu ba mu da abin za mu yi biyan ku a yanzu amma in mun samu insha Allah nan gaba za mu biya ku sai kai wannan kare ita ma ko mun gane sai kai wannan istidlalin cewa to nan gaba za mu biya amma yanzu gwamnati ba ta da kuɗi za a kori mutane a local government za a kore su a ministry jama'a a tara su a gaya musu jama'a kun san dai halin da ƙasar nan take ciki an shiga recession tun yaushe tun kaza tun kaza kaza abinda muke samu gwamnati tarayya yanzu ba ma samun shi ko mun samu ma kaza kaza kaza kaza kaza don haka dole za mu rage yawan ma'aikata gwamnati ba za ta iya ɗaukan ɗawainiyar kowa ba amma kowa za mu biya shi kuɗaɗen shi kafin lokacin da za a sallame ku za mu sa a koya kowa sana'a wanda bai so wanda bai da sana'a an ba da dama a je a koya musu sana'o'i kuma za mu ba wa kowa kudin shirin da za a sallame shi ko za mu ba da percentage ga za a sallame mutum sai ga mutane abin sai musu sauki wani ma da aka bashi wannan sallamar sai tafiye mishi alheri fiye da aikin gwamnati da a ce duk mutanen da ake ake sallama a ayyuka kowa ya tashi da wani miliyan biyar miliyan hudu miliyan sha takwas in suka zo suka yi investing a cikin al'umma a kasuwanci sai ga arziki ya bunƙasa wani sai kaga Allah ya bashi fatahi a cikin kasuwancin da zai shiga ko wata harka sai ya zama shi ma yana employing wasu kaga alheri ya karu amma duk sai a rubuta mutane takarda mara daɗi cewa duk an sallame ku ba a buƙatar aikin ku daga yau sai kaga shine zaka ga suna ta Allah isa suna tsinuwa ya kamata gwamnati ta fahimci irin wannan language din mai sauki da ake wa mutane jama'a akwai hanyoyi da dama da zaka faɗa wa mutum abu daya misali a ce tashi anan kai tashi anan dan matsa duk abu ɗaya ne amma yadda zai fahimta daban ne mu muna da rasa akan waɗannan abubuwan a linguistics magana ɗaya za ka yi faɗanta da salo daban-daban daban ya zama saƙon yadda za a fahimce shi kowanne da bambanci kaga wanda kace mishi tashi anan sai ce ka kore shi tashi anan ka ba shi umarni wanda kace ta Allah dan matsa sai fahimce ka to kaga kawai ya matsa amma da abu ɗaya kake bukata ya bada space a wajen to haka sai ka iya irin wannan dabarar rayuwa din kai hatta su waɗannan yanka tare da ake ganin su ba su da tausayi in ka iya fa da su ba suna da saukin sha'ani road safety castelia yan sanda in ka zo da faran faran yan labai ya aiki to Allah ubangiji saka muku da alkhairi amma na jin daɗin aikin ku wallahi Allah ubangiji ya ƙara girma Allah ya sa a maka commissioner sai ga sun sace amma ka zo kai ma ka ce ba a isa ba kuma kai waye kai ordinary citizen doka tana aiki a kanka wallahi ba za ka biya tara ba kuma ka yi laifin sai su ga cewa to bari suna maka karfin iko su ba amma an kalallaba su a hankali cikin nasiha da natsuwa wallahi ku yi haƙuri yalla bai duk hankali na a tashe yake wallahi ka san baya albashi ba yanzu ma wallahi na fito neman na kaza ne a taimaka min yadda Allah ya taimake ku sai ga jikin yayi sanyi to amma ba ma iya wannan siyasa ta rayuwa muna ji da arrogance jama'a
ba aikin Allah yake wani kuma yanzu tsaya na kofar buka da tsohon mutanen ta sai ne fakin sosai da dai fakin nuhin hukun yuta sai ne ce wani zan ba ta makulun kawai ka sallama musu ita sai sun ce kai kai ba da biyu kwarwa to kaga wani suna tausayi amma wani bai da tausayi akwai waɗanda za ka ga sai ba su da imani an san su ɗaya haka ba a rasa su wanda suke da ƙasawa sai ka guji irin waɗannan ka bi dokar da suka ce ka bi duk dokar da suka ce duk jarabar su da aka ce abin hawan ka na ta kaduwa su kyale ka kuma abin hawan da ka iya mallakan shi wani ya fi miliyan biyu don me ba za ka mishi takarda dubu ashirin ba tsakani da Allah jama'a ko roba roba nan ta nake na dubu ɗari kaza ne shi ma takarda kuma naira nawa ne dubu bakwai amma saboda tsaba ba ma son gaskiya ma ku mutatsin ba za mu yi takardun ba amma in kai takardu shikenan ka zauna lafiya ta hanyar da ka biyu aka da kai tsaya ka mika musu ina kaza gashi ina kaza gashi amma ba ma sanyi da haka dole kuma su kuma su ta kama mu kuma sun fi so kan mu saboda in muna yi duka ba su da aikin yi aikin su ya kare jama'a dan me za mu dinga mu zo mu dinga allan baku da da jami'an tsaro kana bin wanwe kana sauka daga titi ka bi ta wani bayan lungu ko su kuma su je su sake tsayawa a wannan lungun har ila yau haka suke kana gama bin lungu ka tarar da su duk bai dace ba idan kana zaune a wata ƙasa ko wata jiha kai kokari duk dokar da ake bi ka bi tsakani da Allah 'yan Najeriya ba ma son bin doka wannan is very obvious musamman wannan dokokin na dokar hanya dokar gidaje dokar zuwa office duk dokokin da za su taimaka mana wajen abu ya gyaru ba ma son bin su komai muna son mu bi bayan fage yanzu ordinary layi layi da za abu kowa ya anshi abu ba ma iya bi sainin za a yi mana a banki ne kai hawa jirgi ma fa sai ga 'yan najeriya suna guje-guje hawa jirgi in ba sai ka ara ta kallon ku a airport ku kadai saboda jirgi ba ruwan shi ba zai tashi ba sai lokacin tashi yayi kuma kowa ya shiga tikitin shi da lambar kujerarsa sannan kuma ba a mushi oba ni ba jirgin sudan ba san jirgin da ake bada tikiti oba ba shine kawai za a yi bada tikiti oba amma duk wanda ka gani a wurin akwai kujerar shi dan me zaka dinga gudu kuma za ku gama shiga jirgin nan sai ya yi minti sha biyar hala kun gama shiga gaba a fara tanin za a kulle shi a fara tafiya amma za ga 'yan najeriya suna gudu a jidda ne ko a dubai ne ko a ina ne saboda mun riga mun saba abinci ne za mu ci ba za mu yi bin layi mu karɓa ba in ma na gidan mutuwa ne ko na gidan biki sai mun yi hayaniya alula sai mun yi hayaniya ban daki haka duk inda muka je to wannan rashin bin dokai ya mana yawa shi sa duk wanda ya zo ya shugabance mu ya ce sai mun bi doka sai mu ga ya tsananta mana ne ku kalla da kyau jama'a ku gani saboda ba ma psychology mu bai da dokokin ba na zagara kuma ƙarya ne idan mun je wata ƙasa muna bin doka yan Najeriya suka je wani waje ga suna bin layin da ake bi suna bin dokar da ake bi tunda can ba a kyalewa nan kuwa duk abin da kai za a yi kyale ka defending uwa ka sani ya za ka iya manipulating da sauransu za ka jama'a mu dinga bin doka shine yafi mana alkhairi malam ya ci gaba da cewa a a wa huwa nadhiru ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه irin abin da zaka yi ma mutane in zaka musu hukunci mai tsanani su ji sauki magana mai daɗi da ladabi da biyayya yayi kama da abin da likita ke baiwa mutum wanda zai daɗa mishi magani wa kad qala Allah ta'ala li Musa lamma arsalahu ila fir'auna Allah ya ce da Musa yayin da yake shi zuwa ga fir'auna ya ce mishi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ga mishi magana mai sauki ta yu yaji wa'azi ya azantu ko ji tsoron Allah wannan fa a cikin ilimin Allah Allah ya san fir'auna ba zai bi wannan gaskiya ba amma ana so a tsaye mai da hujja duk da haka amma ba a ce Allah bai ce to ai dama na san ba ji zai ba ku dai kawai da kun je ku ga mishi kawai koyaye ne a samu hujja a halakar da shi Allah bai ce haka domin wannan ka'ida ce amma musamman ga masu wa'azi da masu karantarwa da sauransu ka dinga gawa mutane magana mai laushi wannan zai sa su yadda malam albani na suddi ne ke cewa saboda ita kanta gaskiya dama tana da ɗaci kamar da washe ke cewa gaskiya ɗaci gare ta to in ka zo faɗanta kuma ka bi tsari mai ɗaci kaga kanin ka ɗacin kenan jama'a wallahi za ku shiga wuta in ba ku tuba ba ka gan ku abinda kuke yi ku batattu ne ya za su gane amma ka gaya musu cikin natsuwa cikin lausasawa har su fahimta yadda malaman farko suke yadda annabawa suke wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li mu'adhin wa adi musa lamma ba'athahuma ila al-yamani yassira wa la tu'assira a cikin hadisin ainihin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wadannan sahabbai guda biyu a musa al-ash'ari da mu'adh dan jabal Allah ya kara musu da zuwa kasar yaman sai annabi ya ce musu yassira ku sauƙaƙa wala tu'assira kar ku kuntatawa mutane wa bashira ku zama masu nuna mutane albishir ɗin alkhairi wala tunaffira kar ku kori mutane daga addini wa tatawa'a wala takhtalifa ku hada kai ku hada kai magana ku ta zama daya kar ku dinga sabawa ashayid shine sauki da saukakawa da fadan magana mai dadi wa bala marratan a arabiyyun fil masjidi fa qama ashabu ilayhi wata rana wani ba kauye yayi fitsari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa sananniya ce kana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira da kuma riwaya Anas dan Malik ta cikin Sahih Muslim wannan ba kauye yazo ya aje raƙumin sa ya samu wuri cikin masallaci kawai to masallaci ne kuma daman ƙasa ce kuma ya saba a kauyen su ko ina suka samu fitsari suke sai tsuguna kawai ya kama fitsari abin shi sai sahabbai suka miƙe za su casume shi faqala sai annabi ya ce la tuzrimuhu kada ku tsinke masa fitsarin ai la taqta'u alaihi bawlahu kar ku tsinke masa fitsarin sa thumma amara bidalwin mimma in fasubba alaihi aka bashi ya gama tukunna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa guga guda a dilala akai su suka kawo ruwan suka dilala sannan ya ce mishi innama buistum yace musu innama buistum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirina ba aiko ku wato masu tsanani ba aiko ku masu sauƙawa mutane ne wannan hadisin yana da sharhi mai tsayi da malamai suke ba shine damuwar mu ba anan daga cikin kawai da aka kafa akai shine cewa ruwa idan ya ainihin galabaici darajasa to ya tsarkake wuri alma'u idza galaba ala najasati baharaha da kuma cewa a a shi kuma ruwa baya cutuwa dan ya cakude da wani abu dan kadan na najasa yanzu ruwan da aka zuba a wajen kaga ya cakude da najasa dan kadan amma sunan shi ruwa yanzu zai nitse a ƙasa ko a tattare shi ko a wani abu za a yi da shi wurin bai lalace ba to a shahid shi ne kalla ka ga abin da mutumin ya yi da girman laifin masallaci mai alfarma na manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ga annabi yana gani ya shigo ya kama fitsari idan mun yanzu cewa za a kai a bari a casa shi hatta masu hankalin cikin ba za su ce ne a bari sai an dan hora shi sa zo su yi magana haka za su ce masu hankalin cikin ma za su tsaya ne a gefe sai an dan da kai sai a ce to kuma shaka kuma shaka kada a ba wawaye su yi kisa ko su karya shi da wani zai zo ya ce zai aiki da irin hadisi sai a ga cewa ma bai kyauta ba ce mana fitsari a masallacin ya malam ku ce a kyale shi za su daka shi ne kawai haka ba da ya fahimci ku cewa ku usare ne ko salafiya ko ahlus sunna kawai ku mugaye ne macuta ku mugaye ne kun dake shi abin da zai ba da labari kenan ina fata mun gane wannan malai ce wal hadithani fi sahihaini hadisan nan guda biyu duka suna cikin bukhari da muslim wa hadha yuhtaju ilayhi yahtaju ilayhi ar-rajulu fi siyasati nafsi wannan irin dabarun na faɗan magana mai laushi da kau da kai da kiyaye mutuncin mutane mutum yana buƙatan irin wannan hikimar wajen gudanar da kanshi wa ahli baitihi da gudanar da mutanen gidan shi wa ra'iyatihi da gudanar da na ƙasa da shi fa innan nufusa la taqbalu al-haqqa illa bima tasta'inu bihi min hududhiha allati hiya muhtajatun ilaiha zuciya ba ta karɓan gaskiya sai an haɗa mata gaskiyar da wasu abubuwa za su taimake ta wanda ta ga cewa interest ɗinta ne ta ci riba a kai idan kai oga ne ko shugaba ko jagora ko a gidanka ko tsakankanin masu koyon aikin ƙashinka ko kai ne senior direba a ma'aikata ko me in dai akwai mutane a ƙasanka kana buƙatar ya zama ka iya zama da mutane ka san ko me za ka yi musu su fahimce ka ba ka cewa kai ai kaifi ɗaya ne kai gaba gadi ne baka san wani abu wai abu a hankali ba baka cewa haka fatakunu tilka alhudud ibadatan lillahi wa ta'atan lahu ma'a niyyati salihah waɗannan interest din nasu sai ya zama shi ma da'a ce ga Allah an an kyautata niyya ala tara anna al-akla wa shurba wal libasa wajibun 'ala al-insan ba ganin cewa da ci da sha da tufa duka wajibi ne ga mutum hatta law tsarra ila al-maita koda ya buƙatu zuwa ga cin mushe wajaba alaihi al-aklu inda ammatul ulama wajibi ne akan shi ya ci a gun malamai fa in lam ya'kul da mutum da ke cin komai saboda yana jin yunwa bai da komai ya kici hatta mata har ya bari mutuwa ta kashe shi da gangan da khalan nara ya shiga wuta dan wuta ne shi haka malamai suka ce li'anna al-ibadati la tu'adda illa bi hadha domin ibadoji ba a yin sai da waɗannan abubuwan abinci abin sha da sutura wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da ba zai yi a yi shi ba ba za a yi wani wajibi ba sai an yi shi ya zama wajibi kamar alula da tsarki sun zama wajibi saboda sallah ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وآله مقدمة على غيره shi yasa aka ce mutun ya ci da kansa ya ci da mutanen gidansa yana gaba da ciyar da wani wanda ba su ba fafil sunani an abi hurairata a cikin as-sunan daga abu huraira Allah ya kara masa da imam abu dawud ya fitar da nasa'i da bukhari adabul mufrad haka imam ahmad ibn hanbal sun fitar ash albani ya inganta shi a cikin rawul galil lamba hadisi na 895 hadisi ne sahihi abu huraira yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace tasaddaqu ya jama'a ku dinga yin sadaka fa qala rajulun ya rasulullah indi dinarun sai wani ya ce ya manzan Allah ina da dinari guda daya faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaq bihi ala nafsika to kai wa kanka sadaka da shi ka ci da kanka ka tufatar da kanka qala indi akhar yace ina da wani surplus qala annabi ya ce tasaddaq bihi ala zawjika to kai wa matarka hidimarta qala indi akhar yace to ina da wani qala tasaddaq bihi ala waladika to ka bai wa danka qala indi akhar yace ina da wani qala tasaddaqi bihi ala khadimika to sai mutanen gidanka masu maka aiki qala indi akhar yace ina da wani qala anta absar bihi mutanen gidanka sun kare to kai ka san da lakaci inda yana cewa zaka fara yau kanka riga kenan ka fara ba kanka abinci da mutanen gidanka da ƴaƴanka da ma'aikatan gidanka kafin ka je ka ba wasu kar ka zama inyo giginya wannan kuma wajibi ne akan ka ka fara da waɗannan kar ka tsallaka su a'a banda zakka zakka dama wannan haƙƙin wasu na waje ne baka baiwa wanda ke ƙasa da kai zakka ɗa ko mata ko mahaifi ko ma'aikacin gidanka duk wanda ke cin abinci a cikin gidanka wanda kai kake kula da shi ba za ka ba shi zakka ba domin dama muhimmin rayuwarsa tana ƙasarka zakka an riga an faɗi waɗanda suka suke da haƙƙi a kai inna masadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa ƙarshen al-asnafu thamaniya wali hada mala yace wa fi sahih muslimin an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce a cikin hadisin Abu Huraira dake cikin sahih Muslim dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dinarin da ka ciyar da shi dan ɗaga kalmar Allah da dukiyar da ka ciyar dan yanta wani wuya da dukiyar da kai sadaka ga wani mabukaci da dukiyar da ka ciyar a gidanka to wanda yafi lada ga baki daya shine wannan da ka ci da mutanen gidanka wanda ka musu abinci ka sai musu sutura ka ba su wurin kwanciya ka biya musu bukatun yau da kullum to yafi muhimmanci fiye da sadakar da zaka bara masallaci yafi muhimmanci fiye da ka ji ana neman taimakon wani bai da lafiya a asibiti ka bayar ya fi muhimmanci akan ka ga almajiri ka bashi amma waɗannan fa masu muhimmanci ne su ma domin mun ji a can in ka gama da mutanen gidanka annabi ya ce to kai abin da ka ga dace da shi fal alaqrab fal aqrab dan haka na cikin gida din nan to jama'a ya fi muhimmanci fiye da kowanne yana mana bayani ne akan muhimmancin cewa mutane bukatunsu ba za su kyale ba sai an musu to su waye bukatun suke kan gaba na cikin gidanka daga nan fa al-aqrab fal aqrab wa fi sahih muslim an abi umamata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace yabna adam in tunfiqi in tunfiq al-fadla khairun laka ka ciyar eh innaka in tunfiq al-fadla khairun laka in ka ciyar da abin da ya saura a dukiyarka to yafi maka abin da yake cikin sahih muslim shine innaka in tabzul ko an tabzula wannan ya kawo ne daga haddasa domin duk wani rubutun da ka yake shi malami ne ba irin na yanzu ba yasa ake samun bambancin kalma ɗaya ko biyu wa in tumsikhu idan ko ka rike kuɗi suka saura a hannunka ka rike su sharrul laka to bala'i ne gare ka wala tulamu ala kafafin amma ba za a zarge ka akan abin da yake ka yi iya ka ba na ci da sha da hidimar gidanka da mazauninka da ma'aikatanka da 'ya'yanka wabda biman ta'ulu ka fara da waɗanda Allah ya ɗaura maka nauyinsu wal yadul ulya khairun min yadis sufla hannun da ke bayarwa ya fi alkhairi fiye da hannun da ke karɓa al-imam Musa ya fitar da shi da ainihin wato Tirmidhi can da aka ce sharri gare ka wato ana nufin idan abin da ya kamata ka ɗiba ka bayar sai ka ƙi bayarwa ka ajiye to wannan ya zama maka musamman abin na wajibi ne ko musabi ya zama maka sharri wannan kuma idan ka gama biyan bukata ka kenan ka aje abin da yake na bukata ka musamman a zamanin da sukan aje bukatar shekara ne zamanin sahabbai da na bayan su sai ka ji an ce miskini shine wanda bai da abincin shekara domin yadda suke shine mutum zai sai abinci na shekara ne ya ajiye ko ya tanaji kayan abinci da ya noma na shekara mu ko yanzu da wani bai tanada ma na mako guda kowa ma miskini yayi kowa ma zai zama ashaddun nasi fil miskin fil maskara to idan ka ajiye abin da yake bukatar ka ne ko da ba na yau bane to baka baka baka bata ba bukatar abinci bukatar sutura bukatar wurin zama bukatar hidimar rayuwarka da ta iyalanka to wannan shine kafaf kuma shine ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan Allah ka sa arzikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daidai ruwa daidai tsaki abinda kake bukata shine babu ƙari domin duk ƙarin nan yana iya maka fitina yana iya maka hisabi mai tsanani Allah ya tsare mu zamu saurara anan saboda kure lokaci Allah ya kama darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته